الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوتا بير وتا مسلنج هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مكة ذوى مدينة ناري هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دبيو وان دا يزو دي دي دا أكو قوتا ديا أجريغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا ديا wannan shine kasar ɗinmu na goma sha biyu daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatul qari a shekul allama alfaƙihul mujtahid a alƙari'ul mujawid muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu idan jama'a ba su manta ba mun yi alaika bil hadiyya yadda ya kamata miji ya dinga wa matashi kyauta da kuma irin tasirin da kyauta take da shi wajen kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata mun kawo kisoshin magabata da maganganun malamai dangane da a irin abin da kyauta ta yi na tasiri dangane da zamantakewar wasu a zamunna da suka gabata to ina ganin yau za mu tashi akan alaika bi isha'atil farhi was sa'ada haka ne? a nan za mu tashi ko? alaika bi isha'atil farhi wa sa'ada wato wajibi ne akan mutum ma'aurati ko ma'auratiya su yi ƙoƙarin yaɗa farin ciki da kuma zama mai daɗi a cikin gidajensu wannan yana daga cikin abin da idan an same shi to zama yakan yi daɗi kuma yakan yi a mazar kwaila akan ji zaƙin aure idan akwai wannan a ciki amma idan an rasa wannan to akan tsinci kai cikin kunci da tashin hankali da matsala har ma ya kai matakin da wato wasu za su dinga zargin kamar shi kawai aure al'adarsa dama idan an yi shi bala'i ne da tashin hankali a cikinsa alhalin kuma wallahi abin ba haka bane duk mu ne muka lalata abubuwan muka wargaza abubuwan muka birkita abubuwan muka jirkita abubuwan muka dawo da wasu abubuwan da shari'a ba ta yadda da su ba shi yasa ba a jin daɗin auren idan an yi shi amma asali aure abu ne wanda yake haifar da zama mai daɗi kwanciyar hankali nutsuwa a ga mace tana kiba tana haske tana kyau a ga namiji fes kullum a tsare a wanke a goge wannan shine abin da aure yake haifarwa fama abun takaici yanzu ya juya abin ya juya yarinya da tana da kiba idan ta aure a ga tana ramewa tana kwanjamewa tana mokadewa tana rankwalewa a rasa me yake damunta wallahi tallahi mutum da yana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa in ya aure a ga ya burkice gaba daya hankalinsa ya tashi a rasa me yake damun shi to ba wani abu bane aure alheri ne amma bala'in da muka ɗauko muka tusa a cikinsa na rahin zama mai daɗi shi ya haifar mana da waɗannan matsalolin to shine malam yake faɗa cewa alaika bi isha'atil farhi was sa'ada dole ne ka gayyato farin ciki da jin daɗi a cikin gidanka dole ki inviting farin ciki da jin daɗi a cikin gidanki ki wanta kalar da ɓacin rai da kunci da murtuke fuska da ɓata rai duk ki watsi da waɗannan to wannan sai ya haifar da zama mai daɗi a cikin gidan amma idan an ƙi ai wannan to ko ba za a ƙi yin rayuwa mai kunci a cikin gida ba kwarai da gaske Allah ya sa mu dace sai malam ya ce as-sa'adatul haqiqiyya ita rayuwa wacce take ta haƙiƙa wacce take mai daɗi fi rasmil bahjati tana cikin zana farin ciki da fara'a fi qalbi imra'atika ka saka wannan a cikin zuciyar matarka a matsayinka namiji wa auladika ka sanya irin wannan jin daɗin da waɗannan farin ciki ɗin a zuciyar ‘ya'yanka ‘ya'yanka ya zamanto idan ka shigo gida suna marhabin lale babansu ya dawo suna gudu su zo su rungumi ubansu suna tsalle kai wallahi akwai waɗanda tsabar yadda suka sake wa 'ya'yansu suke zama da su mai kyau hon ɗin mashin ɗinsa kaɗai idan suka ji ko hon ɗin motar shi wallahi suna gane wannan hon ɗin motar babansu ne haka dai ko ba haka ba da gudu za ka gansu a bakin gate hon sun bambance kaga dai hon da ɗi dai duk ba ɗaya ba ne fon fon duk ba ɗaya ba ne amma suna gane na babansu da wanda ba na babansu ba suna cikin falo jama'a suna taɗi a waje daga babansu ya iso ƙofar gida ya yi magana wala za su bambance muryar ubansu da wata ba ta ubansu ba haka ne ko ba haka ba ka ce ga babanmu ya dawo yana ƙofar gida sai ka gansu da gudu sun taho su tarbi babansu to haka matarka ya zamanto tana iya bambance irin abubuwan da take gane ka da su akwai matar da ƙanshin turaren mijinta take fara ji idan ya dawo yana daga bakin gate wallahi ƙanshin turaren da ya saka zai bugi hancinta za ta gane cewa oga ya dawo yalla boy ka ganta da sauri ta zo bakin gate za ta tarbi oga haka dai ko ba haka ba saboda me saboda an tsara rayuwa mai daɗi an tsara yanayi mai daɗi an tsara yanayi wanda yake na shari'a to amma idan ya zama ba wannan tsarin kana isowa gida ‘ya'yanka daga sun ji alamun kai ne to wanda yake tsakar gida zai higa falo da gudu haka ne ko ba haka ba wanda yake falo ko zai afka cikin uwar ɗaki wanda yake cikin uwar ɗakin akan gado yake zai duro ƙasa ya nemi guri ya nutsu saboda uban shi ya dawo fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa sai ya shiga taitayin shi ya zamanto ba wanda yake jin daɗin zamanka a gida murna ake idan an ga ka fara shirin fita farin ciki ake idan an ga ka shiga wanka tsalle ake lokacin da aka ga kana ware kaya za ka saka kai waje saboda ka gallabi kowa a cikin gidan ka hana kowa zaman lafiya ka zama wani irin zaki a cikin gida ɗan tinkiya kuma a waje to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da masifu da matsaloli wanda ya haifar da da yawa suke ganin aure ma a wannan zamanin matsala ce ina mai gaya muku cewa wannan na daga cikin dalilin da ya sa 'yan boko suke gaya wa 'ya'yansu cewa ke da Allah kina 'yar yarinya haka za ki aure da Allah mene a cikin auren ki ci gaba da karatun ki kawai wallahi na daga cikin irin wannan masifun ne saboda suna ganin karta auren da ita ba ta gama cika shekaru ba gashi zaman auren ba daɗi yake da shi ba ta je ta tana yar karama ta wargaje ta lalace yana daga cikin dalilin da yasa ko ga yan boko suke kyamar aure ba dan komai bane saboda masifun da ke afkuwa ne a cikin sa mun ki mu gyara mun ki mu dauki saiti shari'a mun batta musulunci mun watsar tsarin annabawa da manzanni da sahabbai duk mun jefar duk shawarwarin da malamai suke dora mu a kayi mun wanta kalar ta ya za a yi aure yayi daɗi ba zai taɓa yin daɗi ba saboda haka dole sai mun dawo da waɗannan abubuwan mun gyara su mun kimtsa su sai zamto ba ma mu ba wanda duk suka matso kusa da mu ma suna jin daɗin zama da mu mu kan mu ne wanda muka zama shugabannin jin daɗin zama da juna haka duk wanda ya matso da kusa da kai zai ji daɗin ka to amma idan ba wannan to za a yi ta zama cikin kunci Allah ya yi da haka yake cewa dole ka jefa farin ciki da walwala da jin daɗi a zuciyar matarka da kuma 'ya'yanka lan ta zuƙa sa'ada fi baitin ta'ishu faqiran min alfarhi ko ya'ishu faqiran min alfarhi was-surur yace lam tazuqa lan tazuqa sa'ada wallahi ba za ka ɗanɗani jin daɗin rayuwa ba ba za ki ɗanɗani mazar ƙwailar zaman aure ba ba za ki ɗanɗani jin daɗi da annashuwar zama da miji ba fi baitin a cikin gidan da ta'isu wanda ko ta'ishu zai iya ɗauka duka wanda yake cikin rayuwa faƙirun min alfarhi wasu wanda gidan yana da talaucin farin ciki da jin daɗi duk gidan da yake cike da talaucin farin ciki yake cike da talaucin jin daɗi yake cike da talaucin abin wato rashin walwala lallai wannan gidan ba za a taɓa jin daɗin zama a cikinsa ba ko da ko gidan nan cike yake da naman kaza ko da cike yake da naman abin nan ainihin wato ɗawisu ko da cike yake da farfesu ko da akwai five alive ko da akwai duk wani nau'in kayan daɗi matukar babu walwala da fara'a da wasa da dariya wallahi tallahi aikin banza ne wata baƙauya ne aka aurar da ita gid- a birni baƙauya iyayenta suka ga kuɗi suka ɗaura mata aure ashe mijin mutumin banza ne ya je dinga gasa mata aya a hannu to ranar da ta ga abin ya ƙi ya ƙi cinyewa ƙarfe sha ɗayan dare zuwa sha biyu sai ta ɗaure ya nata ya nata kawai sai ta saba a gadon bayan ta tare nafe eh ina ba da misali dan abin ya faru shekara kusan dubu da wani abu tun zamanin bayan annabi da muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wuce da shekara ɗari biyu da wani abu abin ya faru an gane magana da kyau ko ta tattara yana ta yana ta kawai ta tara nafe kawai ta dawo gida mahaifiyarta ta ce wance ya aka yi sai ta rera baiti ta ce lalubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubusil hariri ta ce na rantse da Allah in dinga cin ɓaure ina saka atamfa 'yar bara soso ina fata an fahimta ba wani walwalar jin daɗi na dukiya in dai akwai farin ciki ya fi min alheri sama da in je in dinga cin ɗawi su kuma ina sa tufafin alhariri a jikina ta ce gidan da aka kai ni kuɗi ne kawai da wadata amma ba farin ciki saboda haka ba zan koma ba an gane maganar da ke ku la lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabba ilayya min lubsil hariri ta ce wallahi in dinga cin ɓaure in dinga cin ɗinya da kanya ko in dai zan samu walwala da farin ciki da mijina ya fi man alheri sama da in je in dinga sa tufafin alhariri ina cin ɗawisu da kaza ku je ku samu waɗanda suke cikin gidan jin daɗin su ba ku labarin irin zaman da suke yi waɗanda kuka raina ɗin kuna ganin cewa ba su da shi su ɗin nan kuma su ne masu farin ciki su ne wanda suka iya soyayya su ne wanda suka iya lobayya su ne wanda za su yaba mace su ne wanda za su tarere ki su ne in ba ki da lafiya su kinkime ki kamar jinyar a jikinsu take ta kai ki asibiti haka dai ko ba haka ba yana yi yana zubar da hawaye yana taba kuncin ki yana cewa sannu wallahi yadda jikin ki ya dau zafi ne ma haka nawa ya dau zafi ma'ana yana nuna miki damuwarsa dangane da abin da kika shiga ciki yes wanda kuke ganin su ba su da walwala ta dukiyar su ne suke da wannan waɗancan kuma za su baki duk abin da yake bukata za ki ci za ki sha za ki sa sutura mai kyau za ki je gidan biki ki nuna ado ki nuna kwalliya ki nuna bajinta ki duk abin da za ki amma fa daga kin dawo daga gidan bikin kina hango gidanki gabanki zai tsinke ya faɗi hankalinki zai tashi saboda kin san cikin gidan nan bala'i ne a ciki ba zaman lafiya haka ne tsakaninku da Allah ko ba haka bane ne to ku shiga taitayinku ku shiga taitayinku iyaye ku ji tsoron Allah ku tsaya ai annabi ya gama magana da yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda kuka yi da ɗabi'unsa da addininsa ɗabi'a da addini ku duba ku ga sai annabi ya raba abun biyu bai haɗa su ba inda addini kaɗai zai iya sa a bawa mutum mata bahi da ɗabi'u masu kyau to annabi da sai ce idza atakum man tardawna dinahu fazawwijuhu kawai to amma sai ce idza atakum man taradawna dinahu sai ce wa khuluquhu dabi'u da addini dan zai iya kwana yana sallah washe gari kuma yayi wa matarsa dukan tsiya ina sallar da ya kwana yana yi babu ba ta masa amfani ba zai iya shiga masallaci ya awa goma yana karatun alqur'ani amma idan matarsa ta yi masa ba daidai bai daddana wa iyayenta ashar haka ne ko ba haka ba ina karatun qur'anin nashi babu bai masa amfani ba dan bahi da ɗabi'u don haka annabi ya ce sai an haɗa ɗabi'a da addini to ba a auren mace sai tana da ɗabi'a da addini haka kuma ba a auren namiji sai yana da ɗabi'u da addini in ya rasa ɗaya cikin waɗannan guda biyun aka aure shi to za a ga matsala in ta rasa ɗaya cikin waɗannan abubuwan guda biyu aka aure ta za a ga matsala yau an wayi gari idan ka ji ana cewa a ai wance yar albarka ce wance ai ta dace wallahi malam ta dace wallahi kaga wanda za ta aura kuwa na rantse da Allah za ki ɗauka cewa mutumin kirki ne bawan Allah ni tsatse shi yasa ake cewa ta dace amma wallahi ba haka bane dace wadda ake cewa ta yi shine baya kwana goma a Gombe yawanci kwanakinsa a Abuja yake yi shine ta dace din dace wadda ake cewa ta yi gidansa a bakin kwalta yake da manya-manyan filoli da overhead tank haka ne ko ba haka ba da fenti an masa decoration ana kwatance da shi idan za a je anguwar wannan shine ta dace haka ne ta dace din wata bakar mota ne mai tintek tana tafiya ita da kanta tana numfashi in kin ganta za ki ɗauka ɗumaman gidan da ita ake rabawa ita ma saboda tsabar yadda motar ita ma ta ƙoshi wannan shine ta dace ta dace din shine yana da dan kareren ofis ya kai masallacin nan girma ta dace din shine yana ɗaukar salari yana da kuɗi yana da kaza yana da gidaje a can filaye a can kaza kaza to wannan in ka ji ana cewa a wance yar albarka ce a ai malam wanta ta dace wallahi to wannan shine dacen amma ta dace ta auri na tsatse mutumin kirki ba za ka ji wannan ba ce to wanta dai Allah ya sa dai a zama abin da ya zama alheri ma'ana wayan an ga ta auri wani ustazu wani bawan Allah ni tsatse wanda ba shi da kuɗi sai ka ji ana to ba dai haka aka so ba to amma tun da Allah ya kaddara ma'ana wai ba haka aka so ta auri wannan ba to amma tun da kaddara Allah ta same ta ba yadda aka iya to Allah ya sa albarka Allah ya kiyaye Allah ya kawo mana sauki to shi ne ke cewa gida ba zai taɓa samun rayuwa ingantatta tabbatatta mai daɗi ba har sai an samu farin ciki da nutsuwa da kuma walwala a ciki ata abu bakarin radiyallahu anhu baita ibni ibnatihi sayyida aisha radiyallahu anha fi yawmil idi fawajada jariyataini min jawaril ansari tughanniyani wan nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'un ala al firashi muhawwilan wajhahu فنهرهما أبو بكر رضي الله عنه بصوت حاد أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صلى الله عليه وسلم مال محمد صديق المنشاوي يكامن وتكسى مبنكاي ya ce a ta abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah ya ƙara mishi yarda ya zo gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baiti ibnatihi aisha gidan yassa ainihin wato na na aisha ya zo ziyara kun ga iyayen da yasa imamul bukhari ya buɗe babi a cikin sahihul bukhari yasa babu mau'izatul rajuli ibnatahu li hali zawjiha babin da ke magana a kan mutum ya tafi gidan yashi musamman don ya je ya mata nasiha ya gaya ya halin zamantakewarta da mijinta ko kai yaya ne ko kai kani ne ko kai wa ne ko kai baffa ne ko kai kawu ne ko kai uba ne ko ke uwa ce ko ke adda ce ko ke gwaggo ce ko ke wace ce haka siddan sai ka niki gari sai ka buga waya ka ce kina gida wance eh mai gidan ya fita ko yana nan eh yana nan to ki ce masa ya dan jira ni ina zuwa sai ka je ka shiga a yi maka iso ka shiga ku gaisa bayan kun gama gaisawa ka ce to yaya rayuwa alhamdulillah a'a ba na so kuma dungu kai e kai kanina ne in kai misali yaya ne kenan in kuma uba ne kai e kai dana ne ga yabin gaskiya ya zaman ka da wannan yarinyar wallahi ba ba ko wallahi Allah ta ba ko kai karka mun yaƙe da wani yanka ka gaya min gaskiya meye take ma tsakaninka da Allah idan akwai matsala mijin ya faɗa kai mata nasiha idan ya tabbata ba matsala shikenan ke kina da matsala da shi tsakaninki da Allah a wallahi baba ba komai wallahi muna zaune lafiya a'a ba ran muna zaune lafiya gaya min tsakaninki da Allah akwai matsala inda akwai ta faɗa in babu sai ka haɗu duk sai ka ce to shi zama na aure haƙuri ake yi duk lokacin da kuka zo kuka zauna ko biyu bai yiwuwa a ce ba a samu saɓani ba amma idan aka yi haƙuri aka mai da hankali zuwa ga abin da Allah ya ce za a zauna lafiya kai musu nasiha ka ja kunnansu ka ja hankalinsu ka tashi ka tafi haka manzon Allah babi musamman Bukhari ya bude a cikin sahihul Bukhari babu mau'izatul rajuli ibnatahu li hali zawjiha ya kawo hadisin sayyidina Abubakar da ya je yayi wa ko sayyidina Umar afwan da ya je yi wa ‘yarsa hafsa nasiha a kan zamanta da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wannan ya tabbata don haka kun ga yanzu abubakar ne ya je gidan sirikinsa annabi muhammadu ya je gidan yarsa na na aisha to haka ake so amma yanzu wani idan ya aurar da yarsa to tsakaninta da gidansa tsakaninsa da gidanta bu'udal mashriqaini wal magharibaini ita tana bagadaza shi yana ceceniya ba abin da ya hada su ba zai samu wani lokaci ya je ya zauna da ita ba ba zai je musu nasiha ba ba zai je ya ji wannan hali suke ciki ba wannan ba daidai ba ne don haka abubakar sai ga ya zo gidan radiyallahu anha gidan na na aisha allah kara mata yadda fi yawmil idi ranar idi kun ga ziyarar sallah kenan ko barka da sallah kenan ko ya je ya musu barka da sallah fawaje da jariyataini sai je ya samu yan mata guda biyu min jawaril ansar daga cikin 'yan matan madina tughanniyani suna rera wasu 'yan baituka na ranar idi kun san ranar idi ba a so a ɗanyi shiru ana so a dinga 'yan baituka da 'yan wake-wake na sallah irin na da ku nemi tsofin nan su koya muku ko kwanan nan da na je gurin uwata sannan ta koya mu wasu 'yan waƙoƙi irin nasu na da na 'yan mata na fata an fahimta wallahi ku je su koya muku na'am kwaban da ya ce a ɗanyi muku kaɗa karatu ka a muku kyauta amma wannan ka sai kun biya kwamanda an gane magana da kyau ku waɗannan waƙoƙin su ne waɗanda asali ake yi da na tarbiyya ba irin waƙoƙin yanzu ba na hayaniya waƙoƙin biki ado isa gwanja wane ne wane ne kaza a gayyato hamisu breka ne ko brekin ne ko brokun ne brokun ne ko breka ne eh breaker ko ku faɗa min mana Allah kawo muku sauki ka gani to daga jin breaker ma ma'ana what is the meaning of breaker breaker zai breaking din tsakaninki da ubangiji kenan zai datse tsakaninki da Allah zai breaking din tsakaninki da aljanna kenan haka ne ko ba haka ba yes Allah ya kiyaye to wannan shine don haka suka suna waƙoƙi to ganniya ne suna yan waƙoƙin su wan nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'un alal firash annabi shi kuma yana kihingida akan dan shimfidin sa yana jin su suna yan waƙoƙin su bai ce musu uffan ba saboda me zamu ji dalili yanzu yanzu muhawwilan wajhahu ya juya fuskar sa yana kallon gefe su kuma suna nan suna yan baitukan su shi kuma ya juya fuskar sa yana kallon can abubakar da ya shigo ya sami yan mata na rera baituka ga annabi a kishin gide fana harahu ma sai daka musu wawa kai bi sautin hadin marawaice ce da sauti mai zafi mai kara da sauti mai tada hankali daka musu tsawa yace awazamiru shaytani fi baiti rasulillah muryar shaiɗan kuma a gidan annabi muhammadu ya daka wa yan matan tsawa annabi yana kwance kuna waka na fata kuna fahimtar magana a mazamiru shaitani fi baiti rasulillah muryar shaidan gogen shaidan kuma a gidan manzan Allah algaitar shaidan jitar shaidan a gidan annabi manzan Allah da ya ji wannan magana ta abubakar da wannan tsawa da yake yi faƙala sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce da'ahuma ya ababakar a'a abubakar rabu da su fa inna li kulli qaumin ida domin kowaɗanne mutane suna da ranar murna suna da ranar nuna farin ciki suna da ranar nuna annashuwa da walwala wa hadha iduna wannan mu ma ita ce ranar nuna walwalar mu da farin cikin mu da jin daɗin mu ina fata an fahimta wannan shine ranar farin cikin mu don haka ka bar su su dan yi baitukan su su dan yi yan waƙoƙin su na sallar idi sun zo barka da sallah basu to dama dandali biyu ne malamai suka ce an ba da dama a dan hole a ɗanyen 'yan waƙoƙi da baituka ba tare da wuce gona kuma da iri ba fa ko ba tare da kaɗe-kaɗe ba da idan tsofin nan za su shaide ni idan an ɗauko amarya daga anguwa kaza kun san da a ƙasa ake kai amarya ko daga ƙauye ne zuwa ƙauye to a ƙasa za a kai ta da 'yan kayayyakinta a ɗaure da wane ne da wane ne tana gaba 'yan mata ƙawayenta suna rike da ita tsofi suna tsakiyar su manyan mata suna baya suna raka su ana tafiya ana rera baituka da waƙoƙi irin na da da haka har a shigar da ita cikin ɗakin mijinta to amma yanzu sai dai a yi convoy a kunna wutace da rana a sa siginonin mota kwaya biyu haka ne ko ba haka ba a kunna ac a ɗaga gilas a danna isa gwanja kina ciki kina yankar baki uwa katar katafila an tafi da ke za a kai amarya ko ba haka ba ne haka ake yi yanzu ina fata kun fahimci magana to wannan yana daga cikin matsala amma idan baituka ne waɗanda babu shaidanci a ciki babu batsa a ciki ba maganganun banza a ciki ba kaɗa-kaɗa a ciki wanda musulunci bai hana ba don haka manzon Allah ya ce fa inna li kulli qaumin eid kowanne mutane suna da ranar murna suna da ranar nuna farin ciki akwai happy new year akwai happy christmas akwai happy wane ne akwai happy wa to duk wannan nasu ne can babu mu a ciki haka ne ko ba haka ba to mu ma yau ranar idi karama ko ranar idi babbar sallah to mu ma ranar mu ce a bar mu dan hole abubakar kar a hana su manzo Allah ya ce wa abubakar ya rabu da su da haka suka ci gaba da raira yan baitukan su an gane magana da kyau ko wa fi yawmi idin atar rijalun min al-habasha ila masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa akhadhu yal'abuna bil hirabi wa yarqusun والتف الصبيان ينظرون إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها يريد إدخال السرور والبهجة في قلبها يا هميراء أتحبون أتحبين أن تنظري إليهم وفي رواية أتشتهين تنظرين فقالت نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب وجاءت فوضعت ذقنها على آت آتكه صلى الله عليه وسلم وأسندت خدها إلى خده وأخذت تنظر إليهم وهم يلعبون حتى ملت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك مالا محمد صديق المنشاوية وفي يوم عيد أكو وترانر عيدي كما بند ونن دتفارو وندا ودنن يما تاسكا زوسنا ريرا بيتك a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ako kuma wata rana har ilau ina fata kuna fahimta a tari jalun min habasha wasu mutane suka zo daga kasar habasha an san habasha ai habasha ita ce kasar ethiopia ta yanzu in kuna jin ethiopia an san ethiopia ai ko to daga wannan kasa suka je ku duba tun daga habasha tun zamanin da ku duba tsakanin ethiopia da madinar manzan Allah kai ko daga sudan ne zuwa madina fa ba karamin nisa yake da shi ba balantana ethiopia so saboda haka suka taka tun daga nan suka tafi wa manzan allah barka da sallah sun je su gaida manzan allah sun je su nuna farin cikinsu na murnar sallah wannan ba laifi ba ne a musulunci ranar sallah a tafi ziyara ko ka ɗauki iyalanka ka tafi kano gurin mama a je a gaishe ta an gane? ko wani a makamancin haka duk babu laifi wannan ya halatta ya tabbata a ɗanyi hidimomi a faranta wa yara a kai su guraren wasa da tsalle-tsalle ba tare da fetsaranci da lalata an gayyato 'yan hausa fim ba ina fata kun fahimta guraren da za su motsa jiki su tsalle-tsalle su hau lilo wannan duk ba laifi ba ne a ɗebe su a tafi yankari a je a shiga ruwa a yi wanka kuma a yi a hankali kar a nutse na fata an fahimta dan kaga kai baka iya ruwa ba uwar gida bata iya ruwa ba aka je aka nutse kaga matsala ta faru ko kuma ku je ku salwantar da wani danku a can na fata an fahimta to wannan duk babu laifi ba bayyana tsaraici ba hayaniya ba shashanci a je ko kuma a'a ka ɗebe su ku tafi wani restaurant mai rai da lafiya ka sa a zuba muku abinci ka ce kowa ya nuna abin da yake so kawai ku je ga karaulin abinci nan kowa ya faɗi me yake bukata kowanne ya faɗa ka ce a zuba mishi baba hadda wannan ka ce saka mishi baba wannan ma saka mishi ka san yaro kamar wanda ya kai azumi ne gani yake duk zai iya cinye abin da aka tara mishi sai ya fara kuma sai ga yaya haka ya fara haki yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya shafi ya ci tafi karfin cikin sa to dukka an taya musu gaba ɗaya kowa ya zauna ya baje ya ji daɗi ka ce to kowa ya tashi ya shiga mota wannan yayi bacci a sabo shi a jefa shi a mota haka ne ko ba haka ba kuma duk abin fa sai mun roki Allah Allah ya raba mu da talauci fa eh matsalar kenan idan akwai talauci akwai matsala ma rabiu ka gani yanzu muna maganar mota in wani ya bace a jefa shi in ba mota ma rabi aka ga akwai matsala a jaki za ka lafta su ko kuma a me ko keke nafe za ka gayyato saboda haka Allah raba mu da talauci ko Allah za a bi wallahi sai idan akwai wadata ne sai kaga biyayyar Allah tana ƙara hawa kan layi haka ne ko ba haka ba eh Allah ya kudintar da mu Allahumma kudidina eh Allah ka ba mu arziki mai albarka wanda za mu yi addini da shi mai yalwata wa iyalanmu yawwa to saboda haka wannan babu laifi to shine sai a suka je su waɗannan mutane da ƙasar Habasha suka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara to wa akhazu a yal'abuna bil hirabi wa yarqusun a cikin masallacin manzon Allah sai suka dinga jefa kibiya da masu da sanda irin wasan da fulani suke in kun je kauye zaki ga idan ba fulatani yayi haka da sanda ya wullata ai wallahi in kina kusa kaucewa zaki da gudu zaki dauka ta fado kanki ne amma wallahi ta fado kawai sai ya tafe ta ya wurga ta ya wurga ta ya haka ya haka ya sake wullata sama ya sake tafewa kibiya a harba ta a jira ta kuma ta dawo a rike ta mashi haka za a yi ta wasa da bashi to wannan waɗannan mutane na ƙasar habashe suka zo suka dinga wannan wasan a cikin masallacin manzan Allah cikin masallaci shi yasa duk wani abin da ake ganin kamar bai kamata a yi shi a masallaci ba manzan Allah an yi shi a zamaninsa a masallaci kuma bai ce komai ba ana kwanciya a masallaci a yi bacci ana mitin a masallaci ana duk wani abu da kika sani a masallaci abin da ba a yarda a yi a masallaci ba shine a zuba najasa ko kazanta a cikinsa amma da bacci da hira da taɗi da zama da tattaunawa da mitin da sulhu komai hukunci wannan annabi yana yi a masallaci kai annabi ya taɓa ɗaura wani ma a cikin masallaci kamar filan nan haka yana kashe sahabban annabi ne sai manzo Allah ya bada shela cewa duk inda aka ganshi a kamo shi a kawo shi ko dare ko bare saboda yana kashe wa manzo Allah sahabbai Allah ya taimaka aka kawo shi ana kawo shi annabi ya ce ku ɗaure shi a jikin filan nan aka ɗaure shi a jikin fila sanda ya kwana da kwanaki kullum za a kawo masa abincin karyawa ya karya za a kawo masa ruwan sha ya sha za a kawo masa abincin rana ya ci da daddare a yi tuwo a kawo masa ya narka yana ɗaure kullum sai annabi ya zo ya martayi ya ce to kai wane yanzu ka kakkashe min mutane ka kashe wane ka kashe wane wane ya tafi kasuwa ka bi shi ka murɗe shi ka danne shi ka yanka wane ya tafi kaza ka je ka harbe shi wane ya tafi kaza yanzu Allah ya kawo min kai ya kawo min kai me kake tsammanin zan maka sai ya ce ai kai mai tausayi ne kai ba ka rama mummuna da mummuna ai kai asalinka al'aminu sunanka ba ka yin mugunta ba ka ƙeta ba ka rama mugunta da mugunta sai ce to in dai haka ne ka daure ka musulunta mana kenan sai mu sasanta gaba da ce a ni ba zan musulunta ba haka suka dinga yi da shi har daga ƙarshe wata rana annabi da ya zo ya yi masa wannan hirar suka gama sai annabi ya ce wa sahabbai ku sake ya tafi abubakar ransa ya ɓaci wane ne ransa yanzu ya rasulallah mutumin nan duk kashe-kashen da ya yi mana ya zo masallacinmu kuma ai ta bahi tuwo yana ci ya ƙi musulunta kuma sannan a sake ya tafi annabi ya ce ba ni na ce ku sake ya tafi ba suka ce kai ne ya ce ku sake ya tafi shikenan aka warware masa daurin da yake jikinsa ya watsake ya yi miƙa an gane magana da kyau ku ya ja jiki ya ji ba matsala ya yi to salamu alaikum jama'a aka ce wa alaikum salam fita daga kofar masallaci waje ya tafi ya gafawa da ya biyo shi shi ya ɗauka yaudararsa ake ko an sake shi ne za a bi shi shi ma a yanka shi daga baya ya gaba wanda ya biyo shi ya waiga kudu da arewa gabar da yamma ba wanda ya biyo shi sahabban annabi kenan masu biyayya mala in wasu ne wani yana gefen masallacin kamar zai haɗiye kansa saboda bakin ciki haka ne ko ba haka ba don haka yana yin nan shi kuma sai zagaya tana sai su haɗu sai murɗe shi ya kashe shi haka ne ko ba haka ba amma da ke sahabbai suna da biyayya ba su ji daɗin hukuncin da annabi ya yi ba amma haka suka haƙura wallahi haka suka haƙura ba wanda ya bi shi ba wanda ya zagaya ta bayan gida ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi san da ya yi nisa ya tabbatar cewa yanzu kan fa ya zama sef ba abin da zai same shi yanzu ko biyo shi aka yanzu ba zai kamu ba dan ya san lungunan jejin da komai shi ma ba yadda za a yi a kama shi ya ce ka amma na ji kunya wallahi ya tsaya da kansa ya ce gaskiya abin kunya ya same ni mutumin nan na kashe masa sahabbai na masa ta'addanci na yi kaza na yi kaza ba abin da ban yi masa ba ya kama ni ya ɗaure ni a masallaci yana da damar duk irin nau'in kisan da zai mun yayi mun amma ya haƙura ya rabu da ni yanzu ya sake ni na fito kuma cikin mabiyansa kaf ba wanda ya fusata ya biyo ni ya ce kai abin kunya ya faru kawai sai ya kwana sai ya dawo manzo Allah ya fito daga masallaci zai higa gida sai ya ganshi ya ce a'a wani me ya dawo da kai kuma bayan na ce a saki ka tafi sai ya ce kai ya rasulullahi ai mun hakuri na ji kunya ne ya ce me ya faru ya ce ka duba irin ta'addancin da na yi maka ka duba irin kashe-kashen da na yi wa sahabbanka ka duba irin kaza da na yi ma ka duba damar da ka samu a kaina wanda za ka iya ɗaukar kowane irin hukunci amma daga ƙarhe ka ce a sake ni na tafi wannan abin ya bani kunya yanzu na dawo ne a raɗin kaina na yarda na amintu zan musulunta ku duba ku ga yadda annabi ya ta masa tayin musulunci ya ce ba zai musulunta ba ya ce to yanzu na gamsu na amintu cewa kai ɗin nan ba mutumin banza ba ne addinin nan da ka zo da shi ba addinin banza ba ne da haka na dawo zan shiga addinin nan maza Allah ya ce to bismillah ya zo aka ba shi kalmar shahada ya zama cikin sahabban annabi Muhammad shi ne yake ce wa sahabbai shi manza Allah ya ce hikimar da ta sa na ɗaure ki a masallaci shi ne ya ga yadda muke mu'amala sai ya ga sahabbai sun shigo an yi sahu an tada iqama annabi ya wuce an ce Allahu akbar an yi sallah an gidan an gaggaisa to wani ya gida ya fama ya iyalai to alhamdulillah to madalla to madalla kowa sai ya fita ya rabu da shi ba wanda zai taba shi idan annabi yana da mitin da sahabbai sai ya kira su sai ya zauna da su gashi a daure su kuma gasu suna mitin to ya zami da abu kaza ya ji maganganun da suke yi ba maganganu ne na cutar da jama'a ba ba maganganu ne na ta'addanci ba ba maganganu ne na kai wasu hari ba maganganu ne na kawai ya za a yi addinin su ya ɗaukaka ya za a yi rayuwarsu ta inganta sai ga duk abin da ake faɗa akan mutumin nan babu wani abun sharri a ciki shi ne da ya tafi sai ya ji ba zai iya tafiya ba sai ya kwana ya dawo ya musulunta abin da yasa na kawo wannan duka na kawo ne saboda na san ba ku kaɗai kuke sauraro na ba wannan karatun duk duniya tana kallon shi ina fata ana fahimta akwai wanda suke ganin hatta zaman da kuke haka a masallaci mai muku karatu wasu suna ganin ma bai halatta ba kowaye ne ya faɗa ba wanda ya faɗa saboda haka yanzu ga hinan mutane daga habasha suka zo suna wulla kibiya da masu da sanduna suna wasa a masallacin waye masallacin manzan Allah yanzu ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta tunda a gidan annabi a masallacin annabi annabin yana gurin jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko waltaffas biyanu suna wannan wasa sai yara suka zo suka yi cincirundo suka taru yanzuruna ilaihim suna ta kallon masu wannan wasannin faqala nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyida aisha to bari ku ji muhalli shahidin mu sai manzon Allah ya ce wa nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara wa aisha yarda yace abin da yuridu idkhala sururi wal bahjati fi qalbiha yana nufin ya shigar da farin ciki da jin daɗi a zuciyarta ya ce ya humaira ya ke yar jar yarinyan nan yar farar yarinyan nan ko karka damu kai ma in baka ce heka ce ya sauda'u ya ke yar bakar mata ta din nan na fata an fahimta eh dan wani zai ce to ya humaira ne kuma mata ta ga yadda take to malam ya zan ce ya sauda'u kawai ko saudatu na fata an fahimta ya ke yar bakar yarinyar nan karka damu abinda Allah ya hore ma da shi zaka yi alfahari eh baka ji maka hoshi ya ce wa ku diddirin gatarin ka ya fasa rika bani ba yau wato ke ma mijinki in dan baki ne haka dan luti hakan nan dan kuma ma da hi hakan nan haka Allah ya baki haka zaki alfahari da abinki haka ne ko ba haka ba yauwa Allah ya yi mana to shine yace ya humaira ya ke yar jar yarinyan nan ya ke yar farar yarinyan nan a tuhibbina an tanzuri ilaihim kina so ki kalli wannan wasan da suke yi ne saboda an taru an kewaye ita na Aisha mace ne tana baya baya da za a yi ta gani ina fata an fahimta sai tambaye ta kina so ki gani ne faqalat na'am sai ta ce a in dai za a ban dama kan ina so in ga yadda ake wasan nan saboda ana ta abin nan kabbara idan aka jefa wani ya abin bajinta a ce Allahu akbar yara suna ta kabbara abin yana burge ta tana so ta gani amma an tattara ko ina ita kuma bata isa ta kutsa ba da mace ne sai annabi ya juyo ya ce ke yar jar yarinyan nan kina so ki kalli wasan ne faqalat na'am tace kwarai da gaske faqama annabi sallallahu alaihi wasallam inda albabi sai annabi ya zo ya ce wa jama'ar da suke bakin kofar masallaci kowa ya kauce aka dan mammatsa aka dan mammatsa wa ja'at sai ta zo ta ita na Aisha fa wada'at zaqnaha ala atiqihi sai ta dora kundukukinta kumatunta ala atiqihi akan kafadar manzon Allah irin yadda mata za ta runguma mijinta din na sai ta dora kumatunta na dama a gefen kuncinsa na ina na hagu kuncinta yana gugar kuncin shi fuskarta tana gogar fuskarta ba haka kuke yi wa mazajen ba ku faɗa mana ba za ku yi jawabi ba to haka ta zo ta rungumo manzan Allah ta manna kuncinta a jikin kuncin shi na fata an fahimta wa asanadat khaddaha ila khaddihi ta jingina kumatunta a jikin kumatun shi na fata kuna fahimta wa akhadhat tanzuru ilaihim sai ta dinga kallon masu wannan wasa wa hum yal'abuna suna ta wasanninsu su kuma hatta mallat har sanda na Aisha ta ji ta kosa kallon ya ishe ta fa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata hasbuki to yanzu kan ya isa haka a wata ruwaya ta ce wallahi tana kallon manzon Allah ya gaji da hawa gadon bayansa da ta yi dan a wata ruwaya cewa aka yi daga ta ya goye ta na fata an fahimta ya dago kafafunta yadda ake goyon yaro ta raba kafafunta a gadon bayan shi ya ɗago ta ita kuma ta sa hannu ta rungumo kafaɗin shi ta jingina kumatunta a jikin me kumatun shi tana kallo yanzu in ba matar annabi ba wa isa ya hau gadon bayan manzan Allah jama'a ta ce wallahi tana ganin annabi ya gaji kafafunsa har ciwo suke yana canja su ya ɗaga wannan ta ɗan yi sauƙi sai ya ɗan to ka san ka gaji da tsayuwa ba haka kake yi ba ta ce wallahi tana ganin annabi ya gaji ya ɗaga wannan kafa ta ce amma ta ƙi sauka da gangan ta ce ta ƙi sauka ne don ta nuna wa matan duniya matsayinta a gurin mijinta annabi muhammadu kowa duniya ya gane cewa fa manzan Allah yana santa yana ƙaunarta kuma yana faranta mata rai yanzu ya yi haka ne don ya faranta mata rai don haka kowa ya san wannan duniya duk ta rawaito to aisha an rawaito mu ma yanzu gashi muna karantawa na fata an fahimta to wannan shine wannan duka muhallin shahid ne na cewa yana da kyau mazaje su dinga jefa farin ciki a zukatan menene a zukatan matansu mata su dinga jefa farin ciki a zukatan menene a zukatan mazajensu to wannan shine duka muhallin shahid ne da yake dauke da wannan an gane maganar da kyau ko to shine manzo Allah yake ce mata ya isa wancan hadisi na abubakar wanda waɗancan 'yan mata suka zo suna ta wasa imamul bukhari ya rawaito shi haka wannan hadisi na cewa na aisha ta zo ta hau gadon bayan annabi tana kallon mutanen habasha suna wasa da kibiya da sanduna shi ma imamul bukhari ya rawaiti ainihin wato waɗannan hadisai ga baki ɗayansu allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa imamul bukhari yadda da rahama ya kuma saka mu a cikin jannatul firdausi a tare da shi to a ƙarƙashin wannan jama'a to yanzu kun ga tunda wannan ya nuna ga yadda musulunci yake so mu mu'amalanci gidajenmu mu mu'amalanci matanmu mu mu'amalanci mazajenmu yanzu kenan duk wani kunci da bakin ciki da muke fama da shi a gidajenmu ashe ba musulunci ne yace mu yi haka ba ko ko musulunci ne yace ai haka ba musulunci ne yace ai haka ba ashe rashin yin wasa da dariya tsakanin mazaje ashe ba karantarwa addinin musulunci bane ko karantarwarsa ne ba karantarwarsa bane ashe kunci da bakin ciki da tashin hankali da matsaloli da rashin walwala da ke faruwa tsakanin ma'aurata ashe ba karantarwar shari'ar Allah ba ce ba karantarwar annabi Muhammadu ba ce sallallahu alaihi wasallama saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara zamantakewar mu abin da yake shiga tsakaninki da mijinki ku zauna ku yi sulhu wane eh wannan kunci da bakin ciki ya isa haka kullun kenan kai a tsume ni a tsume kullun kenan kai fuskar ka a murtuke ni a murtuke kullun kenan kai ranka a ɓace ni ma raina a ɓace mu zauna mi dissolving wannan issue din ya isa haka to shikenan naji me ne kake mun wanda bana so sai ke lissafa kana mun kaza bana jin daɗi kana mun kaza bana jin daɗi ka ji tsoron Allah ka daina kaza in ka ga raina ya ɓace kaza ne yake faruwa kaza dinnan da kake bana so ka ji tsoron Allah ka daina in sha Allahu na maka alkawarin in dai ka daina wannan abubuwan to ni kuma walwala da fara'a za ta dawo kan fuskata to ni ma kina mun kaza bana jin daɗi kina mun kaza bana jin daɗi in kina so mu sa- in samu walwala da jin daɗi tsakanin da ke to ki daina kaza ki daina kaza da izinin Allah murtukewa da ɓata rai da haɗa fuska ya ƙare daga yau ai sulhu a fahimci juna Allah dai ya ce wa sulhu khairun shi sulhu alheri ne rahinsa kuma sharri ne shine mafhumul mukhalafa rashin sulhu sharri ne sulhu alheri ne to ai sulhu a zauna lafiya yafi amma yanzu irin matsalolin da suke faruwa mana da irin tarkar da ke faruwa da ƙara da mata suke yi da kuka da maza suke yi da kowa yadda yake aibanta ɗan uwan shi wallahi tallahi abin idan kuna jin safa bahi da daɗin jifa mu da muke jin irin wannan koke-koken abin yana damun mu kwarai da gaske wani abun kai ta kokari he kaga ka sulhunta amma wallahi haka zaka hakura ba zaka iya sulhunta su ba sun riga da sun gina rayuwarsu akan kunci da bakin ciki kai iyayenka wallahi abu yaki sulhu yaki sulhuntuwa wani gidan kai ta sintiri a gidan yadda ka san gidanka akwai gidajen da wallahi har mun saba da su saboda tsabar zuwa sulhu mun saba mu ma mun zama yan gidan kawai saboda kullum kana zuwa kai nasiha ka ja kunne ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza har ka zama kusan dan gida to irin waɗannan matsaloli suna damun mu kwarai da gaske yasa waɗannan darussa muke so al'umma ta fahimce su ta yi aiki da su daidai gwargwado da izinin Allah za a samu natija kuma za a samu walwala a cikin rayuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓe ko a ƙarancin ilimi da ni da ko Allah ya yafe mana za mu tashi almula'abatu sirru sa'ada wasa tsakanin mata da miji wasanni wasa fa yadda kika san yara suna yi da ƙasa to haka ake so ka dinga wasa da matarka haka ake so ki dinga wasa da mijinki to amma daga an yi na farko farkon auren nan wata uku wata hudu wata takwas shikenan an daina daga nan kuma haihata haihata limatu aduna in hiya illa hayatuna dunya na mutuwa na haya ko ba haka bane to kin ga an samu matsala Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi ku bani ruwa yawwa Masha Allah. Ya, bismillah, malam. Eh.
Allah ya barkatu mal Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya wannan mai tambaya ta farko tana tambaya take cewa malam mace ce ran da za ta aifu kafin jini ya zo mata ba ta yi sallah eh, ba ta iya zama amma ta yi samu ta yi sallan azahar da la'asar sai dai magariba da isha ya same ta kafin jinin aihuwa ya zo mata ba ta samu ta yi ba har ta aifu shin malam wannan salloli da bata samu ta yi ba na magariba da isha bayan jini ya ɗauke mata na aifuwa za ta rama su ko ko ba za ta rama ba To, a idan na fahimce ki watakila ciwo na naƙuda da nukurkusuwar haihuwa ya sa baki iya tashi kika yi sallah ba saboda wannan yanayi da kika tsinci kanki a ciki. To, farko dai gaskiya an yi kuskure. A babu wani yanayi da ɗan adam zai tsinci kansa a ciki wanda wato sallah ba za ta yi wa a gurinsa ba. sai fa idan ɗaya ko biyu ta faru da shi na farko dai idan ya fita a hayyacinsa bai san me yake yi ba bai san me yake guda- ciki ba ya fita daga cikin taitayinsa na biyu ko idan ya suma na uku kuma shine na ƙarshe idan ya mutu amma in dai yana iya gane wanda suke kan shi yana iya magana yana iya cewa a bashi kaza ko a kawo mar kaza to baya halatta sallah ta wuce shi a wannan yanayi ya danganta daga yanayin da yake ciki idan yanayi ne da zai iya sahi ya je alwala ya zo a shimfiɗa mar sallah ya yi sallah a tsaye ya yi idan ba zai iya tashi ya yi sallah a tsaye ba ya yi a zaune idan ba zai iya yi a zaune ba ya yi a kwance a rigingine yana alamar nuni in nunin ma ba zai yiwu sun koyar da kan da daga kan ba zai yiwu ba kawai ya dinga kwatantawa a cikin kwakwalwarsa yanzu ya yi ruku'u yanzu ya yi sujuda yanzu yana raka'a ta farko yanzu yana raka'a ta biyu ina fata kuna fahimta wannan shine abin da ya kamata kowanne yanayi mutum yake ciki a yi sallah kai idan ma ba zai iya yiwa ya tashi ya shiga ban ɗaki ya yi tsarki ya yi alwala ya fito ya kwanta ya yi sallar ba a kawo masa wani hoge ko wani dutse ko wani bulok ɗin ƙasa ya taba kansa ya yi taimama ya yi sallah idan wannan mata gagara ba zai iya tabawa ya yi taimamar ya yi sallar ba malamai suka ce salla bi gairi wudu'in ya yi sallar ma ko da babu alwala kun gane maganar da kyau ku saboda haka duk wata jinya da mutum yake ciki baya halatta sallah ta wuce shi sai fa idan ya shiga ɗayan biyun nan ko dai ya fita a hayyacinsa bai san ina yake ba ko kuma ya suma ina fata kun fahimci magana to idan haka ta faru yanzu to za ki rama waɗannan salloli guda biyu to mun kuskure ne ya faru da ki saboda haka za ki rama su tun da sun same ki lokacin kina cikin hayyacinki kuma jinin da yake zuwa ya hana yin sallah na haihuwa bai riga ya ɓallo miki ba don haka yanzu kin kin samu sauki ko kuma abubuwa sun lafa jini ya ɗauke za ki rama waɗannan salloli insha Allahu ta'ala ki haɗa kuma da istighfari Allah ya yafe mana baki ɗaya assalamu alaikum
Allah mai tabbaya na gaba tana cewa shin ya halatta mace ta ɗauki alkur'ani kamar wacce take zuwa islamiyya ko kuma ta shigo masallaci domin yin karatu
wannan karatu ina ga dai ku karanta wa wasu domin mun sha faɗa muku a nan gurin ya halatta mace mai jinin al'ada ko mai jinin haihuwa ko kuma wanda yake da janaba ya halatta ya taɓa ƙur'ani idan bukata ta kama ina ma'anar wannan maganar ba muna cewa ki je ki yi janaba ki zo ki ɗauki ƙur'ani ba ba muna cewa ki je ki ɗemo al'ada ki zo ki ɗauki ƙur'ani ba ba muna cewa ki haihu ki zo da jinin bi'i amma idan buƙatar haka ta kama yau lahadi ke kuma yau jinin al'ada ki ya zo kina da buƙatar ki zo ki saurari ta'alim ko ko kina da buƙatar ki zo islamiyya karatun ƙur'ani ko hadda amma fa yau lahadi kuma jinin al'ada kike sai muka ce ya halatta tun da bukata ce yanzu ta kama ba wai da gangan kika nemo al'adar dan ki zo ki taba qur'ani ba akwai bambanci tsakanin abin da kai ka tsokano shi da gangan da kuma abin da larura ce ta same ka kai ɗalibi ne ko ke ɗaliba ce kina zuwa masallaci sauraron karatu kina zuwa islamiyya hadda sai ya zama yau akwai islamiyya ko yau akwai ta'alim amma kuma yau jinin al'adar ki ya zo to bai haramta gare ki ki ɗauki alkur'ani ba su kansu malaman da suka ce ba za a ɗauka ba cewa suka yi illal juzu'a ko sai fa idan juzu'i ne juzu'i biyu juzu'i uku juzu'i biyar hizbi kaza wannan babu laifi ki ɗauka to abin tambaya a nan dan Allah da juzu'i ɗaya na ƙur'ani na sabbi da ƙur'ani ful menene bambancin su wajen daraja da kima ba su da bambanci in dai har za ka iya ɗaukar izu ɗaya ko biyu na amma a za ka iya ɗaukar full sannan na biyu ayar da suke kafa hujja da ita cewa la ya masu hu illal mutahharun ko innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la ya masu hu illal mutahharun wannan ayar malamai suka ce ba ta da magana akan masu taɓa qur'ani bane asali tana magana ne akan mala'iku da suke gadin lauhul mahafuzu kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara jama'a kun fahimci maganar da kyau ko kuma ya tabbata a ruwaya ingantatta cewa wani daga cikin tabi'ai ya tura matarsa ta karɓo masa kwafin alkur'ani sai ta ce tana jinin al'ada sai ya ce ai jinin al'adar ba a hannunki yake ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka ya halatta mace mai jinin al'ada ko mai jinin biki ta taɓa qur'ani izu 60 ko kuma ta taɓa qur'ani juzi'i ko wani abu makamancin haka duka ya halatta idan bukata ta kama amma idan ba bukata to taba qur'ani da tsarki wannan shine abin da yafi daraja domin daraja qur'ani da kiman tahi da martaba shi an samu imamu maliku ma idan zai karantar da alqur'ani yakan yi wanka yayi alwala ya sako malin malin ya nada rawani sannan ya fito ya zauna ya karantar da alqur'ani saboda girmama alqur'ani ana so ya zamanto akwai tsarki amma in bukata ta kama na a karanta shi kuma ba tsarkin to wannan babu laifi dan an taba an karanta kun gane maganar Allah shiryar da mu
malam wannan tana tambaya ne take cewa ta aifu ne kuma jibi ne sunanta tana tambaya akan ma'anan sunan ilham domin mahaifin yaron mahaifin yarinyar ya yana son ya sa wa wannan yarinya wannan suna ita kuma yanzu haka tace tana bibiyar ku tana bibiyar mu a ainihin gidanta a kafar yanar gizo malam meye ingancin wannan suna
ba na tunanin akwai matsala dangane da sunan ilham domin ma'anar ilham kamar a ce a kimsa wa mutum abu wato kamar a ce mutum mai baiwa shi yasa za ku da an ce wani Allah ya masa ilhama wani yana da ilhamar kaza yana iya hango kaza yana iya tunano kaza yana iya faɗin kaza ya tabbata ko wani abu wato kamar dai a ce mutum mai baiwa haka so ina ga babu wani aibi dangane da wani suna na ilham don haka insha Allah ta'ala kina iya sakawa yarki wallahu ta'ala a alamu Allah shiryar da mu
da shawari malam yana da kyau su iyaye mazan kafin su sa suna su dinga tuntuɓar malamai ingancin sunan kafin su zo don ka a dinga samun irin wannan tufka da wani tsakanin su da matan Allah samu dace mai tambaya ta kusa da kai take cewa to addu'o'i ne a takaice dai insha Allah suke bukata wannan tana cewa ita wacce ta rubuto batun taba alquran take cewa malam muna neman addu'a Allah ya mana ya ba ya mana ilimi mai albarka ah wannan kuma take cewa malam ina neman addu'a Allah ya bani yara maza Allah ya bani yara maza ba sa jin magana daga cikinsu akwai mai ɗauka mini kuɗi na malam ina son a sa mun su a addu'a da sauran 'ya'yan musulmai gaba daya malam akwai wacce ta ce malam ita kuma tana roƙon malam da 'yan uwa su sa ta a cikin addu'a Allah ya yi mata kishi mai tsanani malam wanda yana yawan jawo mata matsala da mai gidanta da kuma 'yan uwanta malam a yi mata addu'a Allah ya ubangiji ya